الحمد لله الذي على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه ولا حول ولا قوة إلا بالله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مرسل وأفضل إمام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين لهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فعلى المسلم أن يلزم العمل الصالح ما استطاع ويستعين بالله في المداومة عليها حتى الممات كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاللبيب لا يغتر بعيش ولا يفرح ببقاء إلا مصحبة بالطاعة لعلمه أنه في دار امتحان واختبار ويوشك أن يتحول عنها فيلاقي ما قدم فيلاقي ما قدم من خي من عمل إن خيرا فخير نسأل الله من فضله وإن شرا فشر نسأل الله السلامة والعافية أيها المسلمون أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ما داوم عليها صاحبه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال أدومها وإن قل متفق عليه فالمسلم لله يستعد بأعظم عدة ويتزود بأبلغ حجة ليصل إلى منتهى أمله في الدين والدنيا وأول ما يحافظ عليه المسلم ويواظب عليها دائما الفرائض والواجبات وفي الحديث القدسي قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه رواه البخاري وأفضل الأعمال بعد الفرائض هي النوافل وزيادة المنازل في الجنة على قدر التزود من الفضائل قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه رواه البخاري وكان أفاضل البشر هم القدوة في الإكثار في الطاعة فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مدحه الله تعالى بكثرة تعبده له فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فوصفه بالقنوت وهو مداومة الطاعة وكان داود عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينال نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأثنى الله تعالى على نبيه زكريا وزوجته وابنه يحيى بقوله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكان سلف الأمة يكثرون من التعبد لله تعالى قال هشيم كان منصور لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل ذكره الذهبي في السير قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة وقال ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد إخوة الإيمان ويا معاشر المسلمين الطاعة نور يقذف في الصدور فأكثروا من التعبد لله والخضوع له وللمداومة على الطاعة آثار طيبة ونتائج حميدة منها دوام اتصال القلب بخالقه مما يعطيه قوة وثباتا وتألقا ثم يكفيه الله حمه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومنها أنها سبب للنجاة من الشدائد وإدراك الحاجات لقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تج- تجده تجاهك رواه أحمد عباد الله إن معاودة الصيام بعد الصيام رمضان علامة على قبول صيام رمضان فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم لكن ينبغي أن يعلم أن العبادة مهما بلغت وكثرت فلا تقبل عند الله إلا بشرطيها الإخلاص والمتابعة لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه كان للأوابين غفورا Allah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga shirin kawunanmu da munanan ayyuka, babu shakka duk wanda Allah ya shiryatar da shi babu wanda ya isa ya ɓatar da shi, hakanan kuma duk wanda Allah ya ɓatar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi, ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama baya ka ya jama'a musulmi a wannan juma'a tamu mai albarka yau muna takwas ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau tana da shekara hudu, wanda ƙidayar miladiya kuma yau takwas ga watan hudu shekara ta uku. wannan khutba za ta jawo hankali ne akan dawwama akan da'a ga Allah subhanahu wata'ala musamman la'akari da cewa an fito wata Ramadan an bauta ma Allah sosai duk wani mutumin kirki ya baza ƙoƙarinsa ya nuna ma Allah alkhairi to haka nan ya kamata mu dawwama akan wannan da'a ga Allah muna yi muna neman Allah subhanahu wataala ya karba muna ƙara kaskantar da kai ga Allah har mu mutu akai domin Allah zai tashe mu akan duk abun da muka mutu muka mutu akan sa Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka ya ƴan uwana musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma mu riko da addinin musulunci riko kamkam domin wasiya da jin tsoron Allah ita ce wasiyan da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mutanen farko kuma ya yi ma mutanen ƙarshe kamar yadda Allah subhanahu yake faɗi a cikin littafinsa wala qad wassayna alladhina utul kitab haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda suke ahlul kitabi min qablikum waɗanda suka zo kafin ku wa iyyakum kuma karan kanku yanzu mun muku wasiya an taqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala tsoron Allah shine ka sanya wato shamaki tsakankaninka da azaban Allah duk abin da ka san yana gadar da azaban Allah to kai kuma ka sanya shamaki tsakankaninka da wannan al'amari sai kai taka tsantsan a cikin wannan rayuwa ta duniya mu sani ya jama'a musulmi cewa kowane musulmi fa ya lizimce shi ya wato ya kafe akan da'a ga Allah ya aikata kyawawan ayyuka a duk lokacin da wato tun lokacin da yake da dama a rayuwar duniya ya nemi taimakon Allah wurin dawwama akan da'a har ya zuwa mutuwa domin idan Allah ya bar bawa da wayansa ko dabaransa to ƙananan abubuwa ma suna gagaransa ballantana manya to sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala ka dawwama akan bautar Allah da da'a ga Allah har ya zuwa mutuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa abudu rabbaka hatta yatiyaka yaqin ka bauta ma mahaliccinka Allah subhanahu wataala har ya zuwa lokacin da yaqini zai zo maka yaqini shine mutuwa duk mai hankali baya farin ciki kadai idan ya ganshi a raye sai dai idan ya ga rayuwarsa ta cakuɗe da da'a ga Allah da biyayya ga Allah to a wannan lokaci mai hankali sai ya ta farin ciki yana roƙon Allah ya karɓa, yana roƙon Allah kuma ya tsare masa imani. Domin duk mai hankali ya san cewa fa yana gidan jarabawa ne, kuma jim kaɗan zai bar wannan rayuwar duniyan komin iya tsawon shekarun da ya yi, zai koma zai sadu da Allah, kuma duk abin da ya aikata mai kyau ko ƙarami sai ya sadu da shi, in na alkhairi ne zai ga alkhairi, Allah ka sada mu da alkhairin aikace-aikacenmu. Idan na sharri ne mutum zai ga abin da ya aikata, domin Allah subhanahu wata'ala baya zaluntan bayi ya Allah ka tsamar da mu daga fushinka da azabanka da haka ya jama'a mu sani fa cewa abin da Allah subhanahu wata'ala ya fi so cikin aikace aikacen bayi kuma ya fi falala a wurin Allah shine aikin da bawa ya dawwama yana yi komin kankantansa kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wani aiki ne Allah ya fi so sai annabi ya ce adwamuha aikin da aka dawwama ana yi wa in ƙalla komin ƙanƙantan aikin, kenan mutum ya riko da raka'a biyu, biyu, biyu, biyu tutur ya dawwama akan wannan aikin, ya fi a ce yau yi raka'a talatin, daga nan kuma baya ƙara yi sai bayan kwana talatin. To Allah subhanahu wata'ala ya fi son wancan kaɗan ɗin da aka dawwama fiye da wannan mai yawan da sai lokaci bayan lokaci ake yinsa. Da haka musulmi ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato wanda ya miƙa wuya ga Allah, ya yi kyakkyawan tattali, ya yi tattali wato ainihin na tsoron Allah da kuma yadda zai samu cimma manufansa a duniya da lahira. Manufan bawa a duniya shine ya ji daɗi, manufan bawa a lahira shine ya ji daɗi ya kuɓuta daga azaba. To, kai makan ka tattalin yadda duniyan ka za ta yi kyau, kuma lahiran ka za ta yi kyau. Mafi girman abin da za ka yi tattali da shi, shi ne ka kiyaye wajibai da farillan da Allah ya ɗora maka, domin ya zo a cikin wani hadisi al'udusi, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa Allah yana cewa babu abin da bawa zai yi wa mata ƙarraba ilayya abdi bi shay'in, babu wani abin da bawa zai yi da ɗai wanda zai kusantar da shi zuwa gare ni in ƙaunace shi fiye da ya yi abin da yake shi ne na farlanta masa. Da haka farillan da ke kanka su ne mafi girman abin da za su gadar maka da tsoron a ƙaunin Allah da kusancin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan idan abubuwa suka tattaro maka ga wani mustahabbi ne, ga wani sunna ce, ga wani farilla ne, to in kana son kusanci ga Allah ne kusanci na gaskiya, kana son Allah ya ƙaunace ka ne, to ka ɗauki abin da yake faralin ka aiwatar shi ne zai fi kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bari in ba da misali don a gane. Idan ya kasance a ce ga sahun farko, za a ana rige riga a shiga sahun farko, ƙila waɗansu sun zo sahun farko har sun riga ka, amma akwai yiwuwar in an miƙe a ɗan samu wurin da za ka raɓu. To yanzu ka zo sahun farkon nan ko kafin a miƙe ka ce za ka takura mutane tilas sai an mammatsa maka. ka takura mutane ka samu wannan falalan na mustahabi na sahun farko, ko ko ka kame kar ka cutar da musulmi in an miƙe ɗin ka samu ka raɓa wanne fi alkhairi a wurin Allah kenan. abin da yafi alkhairi a wurin Allah shine ka dawo da baya ka bari idan aka miƙe sai ka shiga amma ka ce sai ka cutar da musulmi ko ta halin kaka sai ka shiga sahun farkon nan ko da za ka riƙa mammatsa wasu saboda ka samu falalan mustahabbi to kuma ka bar abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta maka shine dole ne ka zauna kada ka cutar da musulmi la da magana wala da aiki ire-iren waɗannan abubuwan yana daga cikin fiqhun masu ibada wani lokaci can a baya mun taɓa yin irin wannan bayanin ibadu da irin fiqhun da ke ciki idan abubuwa suka tattaro maka awo kake yi menene yafi zama farali to shi zaka fifita akan abin da yake sunna ko ko mustahabbi to haka nan kuma bayan bawa ya tsara farillansa to babu kuma abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah kamar tsara nafilfili domin da nafilfili ne kake samun ƙarin darajar gidan aljanna domin kamar da yanda ya zo a cikin wancan hadisi kudusi Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bayan bawa ya tsara farillai, to ba kuma zai gushe ba matuƙar yana yin na filfili, ni kuma har sai na ƙaunace shi, kenan bayan farillai sai kuma mutum ya zo ya tsara na filfilinsa. Jigajigai mafi daraja a cikin bayan Allah su ne babban wato ainihin zakaran gwajan dafi gurin ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dubi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da irin yabo da Allah ya ta masa. wurin yawaita ibada gare shi Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya kasance wani jagora ne ɗaya tamkar da al'umma gabaki ɗaya wanda a iya yin koyi da shi jagora ne da za a tasa shi a gaba ai koyi da aikace aikacensa da aƙidunsa da ninyoyinsa Allah yake cewa ibrahim kana ummatan qanitan mai yawan kaskantar da kai ga Allah ne mai yawan da'a ne ga Allah subhanahu wataala hanifan kuma ya nisanci shirka ya tabbatar da tauhidi sai Allah subhanahu wata'ala ya sifanta annabi Ibrahim da yawan da'a ga Allah subhanahu wata'ala shi ko annabi Dawud Allah subhanahu wata'ala ya mishi gamdakatar ne yakan azumci yau ya sha ruwa gobe ya azumci yau ya sha ruwa gobe hakanan gabaki ɗaya annabi Dawud ya salwantar da rayuwarsa to hakanan kuma dai manzon Allah ya ƙara ba mu labarin ibadan annabi Dawud ya ce annabi Dawud yakan kwanta ya bacci sannan ya tashi ya ibada sannan ya kwanta ƙara da bacci sannan ya tashi a ƙarƙashin dare kuma ya cika da istighfari daga nan zuwa sallan asubahi haka nan Allah subhanahu wata'ala ya yabo na alkhairi akan annabinsa annabi Zakariya da matarsa da ɗanɗansa annabi Yahaya Allah yake cewa fastajabna lahu muka amsa addu'an annabi Zakariya wa wahabna lahu Yahaya muka bashi ɗa annabi Yahaya wa aslahna lahu zawjahu muka inganta mata matarsa a da can ba za ta iya haihuwa ba sai Allah ya dawo da kiranta wanda za ta iya haihuwa dan an ce ta kai shekara ɗari lokacin da annabi zakariya ya roƙi Allah ya azurta shi da ɗa sai Allah ya dawo da ya ƙera wannan matan ya kyautata kiranta ta yadda za ta iya ɗaukan cike kuma ta haihu sai Allah ya bashi ɗa annabi annabi haya sai Allah yake cewa innahum da uban annabi zakariya da matar da shi ɗan ɗan annabi haya kanu ya sare auna fil khairati sun kasance suna rigiyargen aikata alkhairi ne wa ya da'una na suna bautan Allah ragaban suna masu kwaɗayin rahamar Allah wa rahaban suna masu tsoron azaban Allah wa kanu lana khashi'in sun kasance suna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala wannan ya sanya magabatanmu na kwarai tabi'ai da tabi'u tabi'in baya ga sahabbai kenan suka kasance suna yawaita da'a ga Allah suna yawaita ibada ga Allah har babban malami Hushaim yake cewa inda za a ce mu Mansur bin Zazan da za a ce masa ga mala'ikan mutuwa a ƙofar ɗakinka yana jiran kawai ya gama kintsakin tsene ya shigo ya ɗauki rayuwanka yake cewa ma kana inda hu ziyadatun fil amal ba abin da zai iya ƙarawa a cikin aikace aikacen alkhairi wato ya ƙora manejin shi ya kai ɗari bisa ɗari gurin bautan Allah inda za a ce mishi ga mala'ikan mutuwa yanzu nan za ka mutu ba abin da zai iya ƙarawa, in sallah ne dama ya riga ya ƙuri ya rufe, in tasbihi ne ya riga ya rufe, in kyakkyawan zuciya ne da tsaftan zuciya ya riga ya rufe, duk wani abin da ka sani na alkhairi to Mansur bin Zazan ya riga ya rufe ƙofa. Shi ne Hushain yake cewa inda za a gaya masa cewa ga mala'ikan mutuwa ba abin da zai iya ƙarawa na aiki. Sa'id bin al-Musayyib yana faɗin cewa yau shekara na sama da arba'in sallan jam'i ba ta taɓa kuɓuce mini ba ko da so ɗaya, so karan shi arba'in. A wata magana ta sai yana cewa shekara na talatin yau babu yadda za a yi mai kiran sallah ya kira sallah face ni ko ina cikin masallaci shekaran shi talatin. Ko da lafiya ko da ciwo sai ya lallaɓo an zo masallaci ya samu shekara talatin duk mai kiran sallah in yana kiran sallah to shi a lokacin nan yana cikin masallaci. Wannan da yana nuna maka irin yadda magabatanmu suka yi riko da ibada da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, har shi ne al'imam Ibn Qayyim yake ba da bayanin cewa nukan zo gurin babban malamin Shekul Islam Ibn Taimiyya, in zauna ina jiransa, ya ce idan Ibn Taimiyya ya yi sallan asubahi baya tashi daga inda yake har sai ya kai rabin yini, wato sai ya kai kamar kace karfe goma zuwa goma da wani abu. Ya ce sai muka tambaye shi alagafata malin irin wannan wato ainihin yawan ibada da kake yi, me za ka ce a kansa sai ce ai hazi gadwati ai wannan ita ce karin kumallo na ya ce laulam ata gadda haza ya ce in ban yi irin wannan kalan kumallon ba to la saqata quwwati karfi na zai ƙare wato tsakankaninka da Allah Allah ba zai ganka da kima ba hakanan kuma duk wani maki da masu hassada da masu sihiri da wane ne za su iya galaba a kanka ya ce shi yasa muka rike muka rike wannan ibada kamkam da haka ya ƴan uwana mu sani fa cewa ita wannan ibada da yawaita ta haske ce da wanda Allah ke cusa shi cikin zukatan wanda suka nemi taimakon Allah kuma Allah ya taimake su da haka mu nemi taimakon Allah mu dawwama akan da'a ga Allah mu kuma sani cewa da'a ga Allah tana da irin fa'idojinta da irin wato kayan itatuwanta na marmari wanda za su yi maka tasiri a rayuwanka daga ciki da'a ga Allah na dawwamar da alaƙa tsakankanin bawa da Allah, wannan sai ya baka ƙarfin hali, da ƙarfin gwiwa, da tabbata, sannan kuma Allah shiga cikin al'amarinka babu wanda ya sai galaba a kanka. Duk wanda ya ji tsoron Allah ya yawaita da'a ga Allah zai samu ƙarfin zuciya, wani mai mulki baya ba shi tsoro, wani mai makami baya ba shi tsoro, wani mai magana, kawai magana na yau da kullum baya ba shi tsoro, saboda me zuciyar shi ta riga ta dan faru ga Allah yana tare da mai ƙarfi to wane ne kuma zai baka tsoro kana tare da Allah mai ƙarfi kana tare da Allah masani wane ne zai baka tsoro kana tare da Allah ma'abucin ƙarfi da buwaya wane ne zai baka tsoro shi yasa kaga malamai na Allah waɗanda suka san Allah suka yi riko da hanyar Allah ba abin da ke ba su tsoro ko gaban masu mulki suka je suna faɗin gaskiyar abin da Allah ya haskaka musu ko da talauci ko da rashi ko da menene babu wani abin da ke tsorata su a duniya talauci bai tsorata su masu mulki ba sa tsorata su kafirai ba sa razana su makami bai tsorata su saboda zuciyarsu ta dan faru ga Allah shi kuma Allah ya riga shiga cikin al'amarin su ya ba su ƙarfin hali da ƙarfin gwiwa da sabati in suka gane gaskiya sai dai maslaha ta sa su sassauta amma ba tsoron wani ko kuma shayin wani ba to duk wanda zuciyar shi ta tabbata ga Allah, ya gane Allah, ya yawaita ibada ga Allah, to irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke masa kenan. Sannan kuma yawaita ibada ga Allah sababi ne da zai jawo maka kuɓuta daga ƙuntace-ƙuntace da wahalhalu na wannan rayuwar duniya, kuma za ka raske mafi yawan abin da ka tasa a gaba. Saboda a duk lokacin da zuciyarka take tare da Allah, to shi kuma Allah yana jin kunyan ka ce, Ya Allah a yi mun yaƙi maka. Allah yana jin kunyan kai bawa ka ce, Ya Allah, a tunkuɗe min abu kaza, ya ƙi tunkuɗe maka. Wato dai alaƙa ce ta masoya, yadda ka san masoyi da masoyi na yi to walillahi masalul a'la misali mafi ƙololuwan cika ya tabbata ga Allah. Yadda ka san masoyi baya kunyata masoyinsa, baya walaƙanta masoyinsa, baya bari masoyinsa ai galaba a kansa yana da abin yi. To haka nan Allah subhanahu wa ta'ala in ya ƙaunace ka, kai mishi da'a ya kusance ka shikenan kai ka riga ka gama da matsalolin duniya ko matsalan zuciya Allah ba zai baka da ita ba ballanta na matsala na gangan jiki sai Allah ya jarabce ka da ciwo sai ya cire maka radadin ciwo sai ya jarabce ka da talauci sai ya cire maka radadin talaucin sai ya jarabce ka da kwanzama da kwanzaban mutane sai ya cire maka radadin sai ya kasance kullum baka jin radadin kuma Allah na rubuta maka lada mai girma a kansa Allah ka sanya mu muna cikin masoyanka sannan kuma mu sani cewa fa ya jama'a musulmi cikin abin da za mu riko da shi kamkam don mu samu ƙaunan Allah da soyayyarsa shine mu riƙe nafilfili musamman na azumi bayan watan Ramadana kamar yadda manzon Allah yake cewa wanda ya azumci Ramadan sai ya azumci kwanaki shida kuma a watan Shawwal, to haka nan Allah zai rubuta masa ya sami shekarar ne ga baki ɗaya yana yin azumin farilla ba azumin nafila ba. Haka nan al'imamu Musulmi ya rawaito wannan hadisi, sai dai kuma fa mu sani, duk yadda ibada ta kai da yawa, ta kai ga kyau, ta kai da cika, to ka sani cewa Allah baya karɓan kowace irin ibada sai ta cika sharaɗai guda biyu. Sharaɗi na farko ya zama ikhlasi, an yi ma Allah ne, ba an yi ne don mutane su gani su yaba su tafa, su yabo ba, sannan sharaɗi na biyu kuma dole ne a tsare tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan aikin. Duk iya yadda aiki ya kai ga kyau a ido, to in dai ba tafarkin manzon Allah bane wannan aikin zai jawo mai aikin kaskanci ne gobe kiyama. Kuma zai raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne, ba zai sada shi da annabi ba ballantana ya dace da ainihin aljannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zauna. da haka sai mu yi da gaske mu ƙara kyautata niyya mu kuma ƙara bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin dukkan aikace aikacen mu na yau da kullum اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك